بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ce daidai da 22 ga watan rabi'in isani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 16 ga watan mat shekara ta 2012 wannan shine kasar na 19 daga cikin jerin ya karatuttukan littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah والنفر العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه عندما بسمان تابا من شجع علامات حسن الخاتمة علامة من دكي بيّن ككاوة تكاوة مسلمي daga ciki musulmi ya rasu da la ilaha illallah a lokacin da zai cika alama ta biyu ita ce ya rasu gumi yana tsatsafo mishi a goshin shi alama ta uku rasuwa daren juma'a ko kuma ranar juma'a waɗannan alamomi kamar yadda malam ya bayyana ɗaya daga cikinsu in ta faru da mutum to albushir ne wanda yake madalla da irin wannan albushir ɗin rabi'a malam ya ce alama ta hudu daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa al-istishhadu fi sahatul qital yin shahada a fagen daga ma'ana a kashe mutum a filin yaƙi na addinin musulunci قال الله تعالى الله مدوكين سركي يجي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين wannan ita ce aya ta 169 zuwa 171 Allah ya ce ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كرك تبت أماني وأن أكا كشيس أفجن دادا ممتاني karka ɗauka matattu ne wai ka ce kawai awana ya mutu kawai kana ganin shi kenan ta faru ta ƙaru karka taɓa tsammanin haka Allah ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun suna can rayayyu ne suna samun arziki a wurin ubangijinsu ma'anar wannan maganar ita ce wanda ya rasu bayan ya wata rashin lafiya ko wata jiya ko haɗarin mota ko wani abu wannan babu shakka matacce ne wanda ba zai samu rayuwa rayuwa irin wanda ya mutuwa a filin daga ba amma wanda ya rasuwa a filin daga a zahiri kaga ya rasu domin babu shi gashi kaga babu rai a wurin shi amma a lokacin da ya tafi wurin Allah karka ɗauka shi kenan a matsayin matacce ike irin sauran matattu da ka sani ko ɗaya Allah maɗaukakin sarki zai dawo mishi da ran shi sannan kuma zai samu arziki na dindindin wannan ita ce daraja ta farko ita ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne suna nan suna cin arziki a wurin Allah daraja ta biyu farihina bima atahum Allah min fadli suna masu farin ciki da annashwa game da falalar da Allah madaukakin sarki ya ba su wadda take tashi ce daraja ta uku ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم sannan suna neman albishir Allah ya yi albishir ya kai labarai na alkhairi ga waɗanda ba su riske su ba waɗanda ke bayansu mana waɗannan da suka rage a duniya to su ba su san halin da waɗancan suke ciki na ni'ima ba to ita kuma ni'ima kai da kake cikinta takan ƙara kwantar maka da hankali ta faranta maka rai idan ka samu labarin cewa waɗanda suka san ka kun fahimta to sun san kana ni'ima kakan ji daɗin ni'imar fiye da haka misali a ce yanzu kai mutumin zariya ne kana isa kaduna sai ka samu aiki a halin an san sai da aka haɗa maka kuɗin mota ka tafi kaduna sai da aka kaga kowa yana tunanin kana can kana shan wahala haka ne kana isa sai ka haɗu da wani babban aiki sai ga katon gida ga katuwan mota ga kuɗi a account bayan yan watanni za ka ci gaba da zama a kaduna ba tare da mutanen zariya sun sani ba sai ka shigo motar nan taka ka sawo kayan ado ka zo ka samu babban layin garin ku ka ratsa kana sauke glass kana gaisuwa in ka ga abokai a yi fakin ka fito a guje a rungumi juna ya sai ai sai kun zo tukuna dan adam yakan ji daɗi idan ya kasance ni'imar da yake ciki wani ya san da ita wannan irin falala da Allah maɗaukakin sarki ya saka waɗanda suka yi mutuwar shahada da irin wannan ni'ima ta Allah maɗaukakin sarki da arziki da suke ci suna masu farin ciki to kuma suna neman Allah ya yi albishir shine wa yastabshiruna suna neman Allah ya yi albishir bil ladina lam yalhaqu bihim ga waɗanda basu riske su ga waɗanda basu riga sun mutu ba min khalfihim waɗanda ke bayan su a nan duniya Allah ya musu albishir ya faranta musu rai cewa Allah khawfun alaihim babu tsoro gare su walahum yahzanuna kuma kassi bakin ciki kasu ji tsoron mutuwa a fagen daga kar kuma su yi bakin ciki cewa in sun mutu a filin daga sun yi asara a'a suna cikin ni'ima yastabshiruna bi ni'matin min Allah haka kuma suna neman dai Allah madaukakin sarki yayi albishir ga 'yan baya dangane da ni'imar shi wadda ya saka waɗannan waɗanda suka yi mutuwa filin daga wa fadlin suna neman Allah ya albishir ga wannan falala ga su waɗanda ke baya wa Allah sannan kuma cewa Allah ya yi albishir ga su ‘yan baya cewa shi Allah ɗin la yudi wa ajral mu'minina baya tozartar da ladan waɗanda suka yi imani da shi kamar yadda na faɗi babu shakka abin da wannan ainihin wato aya take ishara ita ce falala Allah da daraja Allah da ɗaukaka Allah ta gama ƙarewa kat akan mutumin da ya mutuwar shahada to amma mutuwar shahada nau'i biyu ce ku kiyaye akwai shahidul ma'araka wanda ya mutu a filin daga daga kuma ba a kiranta daga sai in daga ce ta jihadi jihadi kuma ba a kiran shi jihadi sai in ya faru a ƙarƙashin tuta ta mubaya'a ga wani imami don haka ku kiyaye irin waɗannan fitintunu da ke faruwa sun faɗo muku kun faɗo musu kun ƙona musu sun ƙona muku ba a kiran shi jihadi sai dai a kira shi yaƙi amma jihadi to babu shakka wani abu ne wanda yake faruwa bayan an ƙulla tuta an tsaye da imani an yi mishi mubaya waɗannan abubuwan suna da alaƙa da juna ina fatan ku kiyaye wanda dukke neman ƙarin bayani ya samu littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na al'allama ibn al-qayyim al-jawziyya da littafin fiqhu sunna na sayyid sabiq da littafin mukhtasar khalil a cikin babin jihadi ka je ka ga duk waɗannan ƙa'idoji da waɗannan sharuɗa to idan aka ƙulla jihadi irin wannan daga ce daga tsakanin musulmi da kafirai to duk musulmin da aka kashe shi a irin wannan fage to shi yake kira shahidul ma'raka ma'ana wanda ya mutu a filin daga to sa'an nan na daga cikin kuma waɗanda shahada take riskarsu sai waɗanda ainihin shari'a ta bayyana su ma shuhada'u ne kamar sayyidina umar allah ya ƙara mishi yarda ya kasance kan yi wata addu'a wadda kullum take damun sahabbai yana cewa ya allah ka sa in yi mutuwar shahada kuma allah ka sa in yi mutuwa a cikin madina sai abin yana damun mutane madina ƙasar musulmi ce yaushe jihadi zai zo cikinta har a kashe umar wato da ya tsaya akan cewa allah ka sa in yi mutuwar shahada da an fahimta yana nufin allah ya kai shi wani fagen daga wanda za a yi jihadi ya rasu da ya tsaya a ɗaya ɓangaren addu'ar cewa allah ka ɗauki raina a madina wannan ma abu ne wanda aka san cewa babu matsala amma hada abubuwan guda biyu mutuwar shahada a garin madina sai na umar ya kasance na yin wannan addu'a makar manta kafin nan wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zauna akan dutsen uhud sayyidina abubakar ya zo ya zauna sayyidina umar ya zo ya zauna sai sayyidina usman ya zo ya zauna na ganin karanta wannan a karatuttukan baya me ya faru sai dutse ya rawa sai manzon Allah ya zunguri dutse haka ya ce kai ka natsu annabi ne a kanka da shahidai guda biyu da siddiƙi da shahidai guda biyu annabi yana nufin kanshi sallallahu alaihi wasallam siddiqi yana nufin abubakar shahidai guda biyu kuma yana nufin umar da usman kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi ishara zuwa ga samun shahada ga umar zai ya yi ishara ga shahada usman amma mu dubi umar a ina aka kashe shi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Usman ina aka kashe shi a cikin gidan shi shahidul dar wancan kuma shahidul mihrab a to ya za a zo har cikin gidan mutum a kashe shi ko ya samu martabar shahada ya za a zo cikin masallaci yana sallah a kashe shi kuma ya samu martabar shahada na'am li'annahu mawsus nassi ne yazo da haka an fahimta kenan yanzu in kun fahimta asalin shahada ita ce mutum ya mutu a filin daga to amma kuma Allah a cikin falalashi da rahmashi zai sa ka iya mutuwa a cikin gidanka kuma sai Allah ya ɗauke ka sai ya ɗaga ka zuwa ga daraja ta shahidi musamman in Allah maɗaukakin sarki ya dubi yadda aka kashe ka an kashe umar ne saboda ne saboda kuɗin haraji an kashe shi saboda addini an kashe Osman ne saboda shi attajiri da ya sai kayan kasuwar Madina la an kashe Umar ne saboda addini Osman an kashe shi saboda addini to sannan akwai wasu cututtuka da rashin lafiya waɗanda za mu zo mu ji wanda ya yi su shi ma zai samu halin martaba ta shahada amma abin da ake nuna maka a cikin waɗannan bayanan su ne asalin shahidi shine wanda ya mutu a filin daga sa'annan kuma Allah maɗaukakin sarki na riskar da wanda ya so zuwa ga ainihin wannan daraja abu na farko kenan abu na biyu in muka dawo muka fara duban darajojin da waɗannan shuhada'u za su samu wannan aya tana daga cikin ayoyi masu girma a cikin alkur'ani wadda ke bayyana darajar wanda ya mutu wa shahada kaga dai na farko kar kawai ka ce wane ya mutu kawai ka ja baki kai shi sai dai ka ce wane ya yi shahada yana can kuma yana cin arzikin ubangijin shi rayayye ne to kaga anan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna farin cikin da suke ciki daga cikin mamata akwai waɗanda in sun mutu baƙin ciki suke haɗuwa da shi firgici suke haɗuwa da shi kamar yadda za ka ji hadisi zai zo ƙarara ya bayyana amma waɗannan suna cikin farin ciki me yasa saboda na farko Allah maɗaukakin sarki ya amintar da zuciyarsu dama abin da ke haifar da firgici shine tsoro da tashin hankali to su sun shiga cikin al'amnu sun samu aminci sannan kuma saboda aminci da falala da suka samu har nema suke Allah maɗaukakin sarki ya yi albishin ga waɗanda ainihin wato za su biyo baya waɗanda suke duniya akan cewa su kwantar da hankalinsu su sadaukar da rayuwarsu akwai cikakken aminci a wurin Allah akwai cikakken natsuwa ba firgici ba tashin hankali ga duk wanda ya mutuwa shahada wato ita mutuwar shahada ba ta da asara ko misƙala zarratin matuƙar akwai tsarkin zuciya a cikin aikinka amma inda mutuwar shahada take zama musiba wato mutuwa a filin daga shi ne yanzu ba don Allah ka fita jihadi ba to a nan ne fa za ka ga ta juye ta rikide al'amura sun juye maka wannan na daga cikin dalilin saukar wannan aya kamar yadda hadisai suka bayyana kuma za mu zo gaba za mu ainihin ji daga cikinsu hadisin mahaifin jabir wanda muka ainihin fara karanto labarin rasuwar shi karatun da ya gabata to a lokacin da aka karkashe su a filin daga dattijan ya manyanta ya gota shekara saba'in sai ainihin jabir ya ce ya zo yana buɗe fuskan mahaifin shi yana kuka mutane na hana shi amma annabi bai hana shi ba sallallahu alaihi wasallam yace har sai da ƴar uwar shi Fatima ta zo ta dauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace tun daga san da ya faɗi mata ce a wurin nan mala'iku ne suka zo suka hada fukafukan su suka yi mishi inuwa Allahu akbar kaji wata daraja to Jabir kullun sai zauna cikin takaici da damuwa da tashi hankali to da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama albashir ne mai albishir ne mai farantawa ne mai haskaka zuciya ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai wata ran ya kira Jabir yace ya kai Jabir ka sani da cewa Allah madaukakin sarki bai taba magana da wani mamaci gaba da gaba bayan ya rasu ba sai babanka ya ce da babanka ya rasu sai Allah ya ɗauko shi sai ya aje shi a gaban shi sai ce kai bawan nan nawa me kake so sai ce abin nake so a komar da ni duniya in sake shiga jihadi a sake kashe ni saboda na ji zaƙi zaƙin da ban taɓa jin irin shi ba shi ne sai Allah ya ce kai co na yi alkawari ga duk wanda ya mutu daga cikin ku ma'ana wannan al'umma ba za a koma da shi duniya ba amma daga cikin al'ummar bani isra'ila da al'ummar da suka gabata akwai waɗanda suke mutuwa ake tayar da su amma a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya mutu ya mutu kenan ba za a dawo da shi sai ce faɗi me kake so kuma ya ce to ya allah ka saukar da wasu ayoyi ka faɗa wa 'yan baya falala da ni'ima da kwanciyar hankali da rashin firgici da muke ciki shine sai wannan aya ta sauka Allahu akbar ku dubi girman shahidi a wurin Allah ya kai ya ce wa Allah maɗaukakin sarki a saukar da a ba da labarin kaza ko kun fahimta jama'a sai sa shahidi babban mutum ne a wurin Allah ba wanda yake nadamar wane yayi mutuwar shahada an fahimta zama ba wanda yake nadama akan wane nashi oh ya ji ya halakar da rayuwar shi a banza Allahu akbar to sa'annan wata magana ta ƙarshe wadda ke mai daɗi albarkar darajar shahidai ce aka jita sai Allah ya cike ayar da cewa wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin waɗanda su bi suka yi imani da Allah in dai sun gaskata imaninsu ga Allah Allah ba zai tozartar da ladansu ba yanzu wannan yana nuna lallai mai shahada yana da imani duk wanda ya kai a ce martabar wane ya yi mutuwar shahada to yana da imani domin a nan duk wani muminin da zai shigo ƙarƙashin wannan aya da take magana da ƙarshe wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin الشهداء أولى بهذه المرتبة shahidai su suka fi dacewa da wannan daraja ina fata an gano to bayan da malam ya share fage da shimfiɗa da wannan aya sai ya ce wa fi zalika ahadis akwai hadisai waɗanda suka zo suke ƙara tabbatar da wannan cewa duk wanda ya mutuwa shahada mutuwar shi ta kyautatu kun ji dama darasin da ake yi duk wanda ya mutuwa shahada to yayi kyakkyawar cikawa أولا حديثي نفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للشهيد عند الله ست خصال للشهيد عند الله ست خصال شهيدي أورن الله ينادى درجوجي قداشدا يغفر له في أول دفعة من دمه أنا غافر تامشي tunkuɗa farko da jinin shi zai ya fito daga jikin shi za a gafarta mai Allahu akbar na farko da shi akai jiki ne lafiyayye kar ku manta daga cikin sharuɗan tafiya jihadi sai ka kasance da cikakkiyar lafiya jiki ne mai lafiya jini na gudu ko ina don haka duk inda aka taɓa jini zai tsartuwa ko to tsarkiyar farko da jinin nan zai daga jikin shi sai a gafarta mai shikenan duk zunuban shi kaf sun kakkaɓe yanzu ya zama tsarkakakke daga duk wani laifi da duk wani zunubi wa yara maq'adahu minan nar min afwan subhanallah wa yara maq'adahu min aljanna sannan zai ga wurin zaman sha aljanna Allahu akbar wato wannan aljanna ta tabbata kuma nan take zai ga ainihin wato mazaunin shi aljanna wa yujaru min azabil qabr sannan za a kubutar da shi daga azabar kabari wa ya'manul faza'ul akbar za a amintar da shi daga babban firgici shine in aka tashi a dandalin alkiyama wa yuhalla hilyatan iman sannan za a sanya mishi tufafi na ado hilya saitin tufafi kamar ka ce babban riga da yan ciki da wando su ake kira ainihin wato hilla to wa yuhalla hilyatal iman za a ainihin yi mishi ado da ainihin saiti na sutura na imani wa yuzawwaju min al-hur al-ain za a ɗaura mishi aure da 'yan matan aljanna Allahu akbar wa yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribihi sannan za a bashi damar mutum saba'in cikin dangin shi ya cece su Allahu akbar ka kirga ka gani dan uwa ko kana da dangi saba'in kirga ka fara lissafi yanzu ka ga kana da dangi saba'in waɗanda kai ka san su ba farka farka ba suwana mun fito gari da awana mun tashi mun ga ba gid a'a danginka danginka wanka kaninka babanka kaninka za ɗanka ka kirga saba'in ka gani gefen uwa da na uba kaga kana da saba'in ma tukuna ko kuma za ma ka iya lissafa saba'in mana kusan abin da ake so a ce maka duk wani dangi naka kaf saboda kai da kai mutuwar shahada za a baka dama ka tattara suka shiga da su aljanna don haka wasu malamai suka fassara ainihin hadisin cewa saba'in al'ada ce ta laraba ta mubalaga ba wai mafhumul adad ba ne ba ana nufin saba'in din keke da keke ba ana nufin danginka kaf za ka tattara suka shiga da su aljanna a daidai lokacin da wasu malaman kuma sai suka ce a'a mafhumi ne kuma za a ainihin tsaya akan hakan din saba'in din za a baka dama cikin danginka ka ceci saba'in din to kai kuma in ka tsaya kai nazari cikin danginka mutum saba'in duk inda ka iya kwasan mutum saba'in daga cikin danginka za ka ga waɗannan saba'in din su ne ka fi ji da su su ka fi kusanci su ka fi zama tsakaninsu za ka ga cewa sauran baka cika damuwa da su ba in ma ka san da su dan ƙarshen ta sauran sai mahaifiyarka ta jawo ta ce to kaga wannan eh da kakata da kakar shi sai kaga tarihi ya fara tsawo ina fata an gane jama'a kun ji wannan hadisi wanda yake bayyana darajojin da shahidi yake da su guda shida للشهيد عند الله ست خصال شهيد ينادى الدرجة guda shida a wurin Allah يغفر له في أول دفعة من دمه tsartuwar farko da jinin shi zai yi za a gafarta mai wa yara maq'adahu min aljanna zai ga matsayin shi a cikin aljanna wa yujaru min azab alqabr za a tsallakar da shi daga azabar kabari wa ya'manu al-faza'u al-akbar sannan za a amintar da shi daga babban firgici wa yuhalla hiyyatal iman sannan za a sanya mishi tufafi na imani wa yuzawwaju min al-hur al-ain za a daura mishi aure da 'yan matan aljanna wa yushaffa'a fi 70 insanan min aqaribihi sannan za a bashi damar mutum 70 na dangin shi ya cece su أخرجه الترمذي الإمام الترمذي يفتد أن حديثي أمجلدين أكو شافي نشابك وصححه كما يتي حديث صحيح وابن ماجه الإمام ابن ماجه ما يفتد أن حديثي أمجلدين بيو شافي نتليل تمانين دا وأحمد الإمام أحمد أمجلدين هو شافي نتليل تلاتين دا وإسناده صحيح سمال الناصر الألباني يفت متأين حديث أوليشي bayan ya faɗi matsayin hadisin a wurin tirmidhi sai shi kuma ya faɗi matsayin hadisin ainihin a wurin shi ko kuma matsayin isnadin hadisin a wurin shi sai ya ce summa akhrajahu sa'annan kuma shi al-imamu ahmad ya sake fitar da wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu daidai min hadisi ubadata ibn samit ta hanyar ubadatu dan samit dan samit ومن حديث قيس الجزامي haka kuma قيس الجزامي shi ma ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu daidai a cikin musnadul imam ahmad sai ya ce wa isnaduhuma sahihun aiba su ma waɗannan riwayoyin isnadin nasu guda biyu ɗin bis sahihain mai albani yake so ya ce maka anan yana so ya ce maka hadisi yana da isnadodi guda uku isnadin farko isnadin da tirmidhi da ibn maja da ahmad suka ruwaito shi tirmidhi ya sahaha shi shi ma albani ya sahaha shi sa'annan sai ya ce imamu ahmad ya sake fitar da wannan hadisi ta hanyoyi guda biyu hanyar farko wato isnadin farko isnadin ubadat dan samit na biyu qaisun al-jubani dukkaninsu sahabbai ne waɗannan isnadodin guda biyu shi Nasiruddin Al-Albani sai ya ce su ma kuma ingantattu ne yanzu an tambaye ka sai ka ce hadisin ya zo ta hanyoyi guda uku kenan waɗannan hanyoyi guda uku dukkaninsu sun inganta kaji wannan kenan saniyan hadisi na biyu عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة الله أكبر ولم cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce anna rajulan qala wani mutum ya ce to anan kaga mu da ke karanta wannan hadisi da ya ce an rajulin daga wani mutum kuma sai ya ce wani mutum ya ce muna fahimtar mutanen daban-daban ke mutumin da ya ruwaito hadisin daban da mutumin da ya tambayar amma malamin hadisi in ya duba sai ya ce haka ne kuma ta iya yiwuwa shi ɗin da ya ruwaito hadisin shine ya tambayar sukan yi haka kai ka yi tambaya ko wata matsala ta same ka amma an ka zo ba da labari sai ka kau da abin a kanka kamar yadda ibn mas'udin yake faɗi cikin wani hadisi na shi ya ce yau daga cikin waɗannan mutane akwai wanda ya waye gari ya zama multimillionaire ina faɗi da harshen 'yan zamani ne yana ba da labarin yadda sahabbai suka zauna cikin talauci amma sai suka zan ba su da girman kai ya ce daga cikinsu akwai wanda sai ya tafi yana dako ana ɗora mai buhu a 'yan buhunhuna yana dako sai ce yau daga cikin irin waɗannan mutane akwai miliyoniyoyi akwai waɗanda suke masu kuɗi ne yana ishara zuwa ga kanshi ne shi da kanshi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tasaddaqu ku yi sadaka ibn mas'ud ya ce lalaba bai da komai da zai sadaka sai da kaskanci ya haushi kai kenan ka zauna kullum mata kana ci da kai tana yin cefane tana ciyar da 'ya'yan da ba ma da ita kuka haifa ba ya ce sai kwashi a guje sai tafi yan buhu aka fara ɗora mashi dako ya kai ya sauke ya dawo ya kai ya sauke ya dawo shikenan kullum gari ya waye sai tafi yan buhu ya samu wurin sana'a shine sai ya ce yau daga cikin waɗannan mutanen akwai wanda ya mallaki alfu alf ya mallaki dubu so dubu ya zama multimillionaire shi da kanshi ne ibn mas'udi yake ba da labari amma kaga sai ya ce wani mutum haka nan ma mun ji a cikin riwaya an ce daga wani mutum kasancewar ba a bayyana sunan shi ba ba matsala ba ce wannan ko kaɗan saboda an ce min ashabi rasulillah ko min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma damar sahabi ne as-sahabatu kulluhum udul عدالتهم بتعديل الله لهم لا بتعديل علماء الجرح والتعديل adalcin sahabbai daga saman bakwai ne daga mahalicci ne daga Allah ne ba malaman hadisi ne su Fallas da su Ahmad da su Yahaya suka ce sahabbai mutanen kirki ba sai sa adilantawar sahabbai ta sha bamban da ta kowa a duniya Allah ne da kanshi ya ce mutanen kirki ne kuma ya yarda da su Allahu akbar daraja ta gama kaiwa kat Allah da ya halicce ka ya saukar da aya ya ce kaiwa da mutumin kirki ne kuma na yarda da ku kuma na yarda kuma kun yarda da ni ba ku da shakka ta ba wanda ya kai daraja su in ba annabi ba ne ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbihi ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbihi ولولاه ما كان في الأرض مسلمون ولولاه كادت تميد بأهلها الله أكبر haka mawaƙin sahabbai ya ce idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu yace in ga rana ta bullo kullum da safe to sai ku ce wa alaikum assalam ibn al-qayyim muku sallama in dai ka ga rana ta bullo a garin ku to ibn al-qayyim ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam idza tala'at shamsu nahari fa innaha amaratu taslimi alaikum fasallimu da kaga ta bullo sai ka ce wa alaikum assalam salamun min ar-rahmani fi kulli sa'ati yace kai ba wannan lokacin ba ma duk sanda sa'a kai mune maka fatan sallama daga Allah kuma wa rauhun wa raihanun wa fadlun wa an'umu yace da kanshi da daraja da ɗaukaka daga Allah ce alal sahabi wal ikhwani wal wuldi wal ula da'ahum bi ihsanin faja'u wa an'imu ya ci gaba shine har ya kai inda yake wannan kirari da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam niyya ce kana son ka kana buƙatar ka haddace ta tun kana ɗan ƙarami littafi ne ɗan mitsili niyya ba niyya ta ibn al-qayyim ba niyya ɗan ƙaramin littafi ne to anan ne yake bayyana darajojin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya gama faɗi kaf sai ce ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu yace waɗannan su ne sahabban manzon Allah su ne jama'ar da ke kewaye da manzon Allah walaula humu ma kana fil ardi muslimu ba dan su ba a duniyar nan da ba a samu musulmi ba yana cewa haka ne yana mai togaciya da izinin Allah ma'ana su ne instruments su ne vehicles su ne kayan sufuri da zirga-zirga da sai da suka je suka shigar da musulunci ko'ina duk duniya kaf duk wani yanki na duniya akwai kabarin sahabi tun daga afirka kaburbukan sahabbai suna nan zankane a nan cikin ƙasa afirka ƙasashen asia nan ce gabas ƙasashen turai ko'ina sai da suka je suka kai addinin musulunci mutane ne masu kuɗi 'ya'yan masu kuɗi waɗanda suka samu duniya da ɗaukaka amma suka koma suka zaɓi alhayatul khashina ba sa ƙarƙarar rayuwa saboda addinin musulunci ya ishe ka misali aje kowa ka ɗauki mus'ab ibn umairi ɗan hajiya ne uwarshi tana da damar da za ta sai mai duk wata magegiyar jib kafin kowa ya ji labarinta tana da halin da za ta gina mai duk wani babban gida amma ya ƙaurace ya zo ya rayu da riga ƙwaya ɗaya har ya mutu kuma ya fi ƙwaya ɗaya da shi aka yi mishi lafafa ba samu abin da za a lullube kafafuwan shi ba sai ganye aka datso aka zuba Allahu akbar Mus'ab ibn Umair min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi Allahu akbar dan haka sahabban manzon Allah mutanen kirki ne ba ka buƙatar nan sai ka je ka matsa ka ga kowaye na'am a matsayin malamin hadisi malamin hadisi zai iya bincikawa akwai littafai al-mubhamat sai kaga an ce a cikin hadisi kaza da kaga an ce an rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wane ya ruwaito cewa wannan sahabin wane ne akwai su al-mubhamat sun bayyana amma ba lallai ba ne domin tabi'in da ya ba da labari ya ce mutumin da ya gaya mishi daga cikin sahabbai ne ma damar an amintu da shi wannan tabi'in magana ta gyaru saboda haka wani sahabi ne ya ce anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya ce ya manzon Allah ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim me yasa mumine ake tambayar su a cikin kaburbuka ana tambaya a kabari gaskiya ne kuma daga cikin waɗanda ake wa tambaya har da muminai to ita wannan tambaya ta kabari ana kiranta fitnatul qabri kamar da muka bayyana a bayan makumanta tambayar kabari ana kiranta fitnatul qabr ita kanta tambayar banda azaba domin tambayar ane maka tambaya ne ta kwakwa ana maka tambaya ne ta a rikita ka wannan mutum ya ce ya manzon Allah ne yasa kowane mumini ana mai tambaya a kabari inna shahid sai wanda ya mutu wa shahada wato wannan ya nuna kenan annabi ya karantar da su karatu kafin wannan lokacin cewa shahidi ba a tambaye shi qala sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi kaifin takobi da ta datsi kan shi ta ishe shi fitnatun ta ishe shi fitnatan ta ishe shi fitina ka dubi takobi jama'a ina tunanin fa bahaushe ma bai taba ganin takobi takobi irin ta balarabe fa idan balarabe yana da takobi yana tarbiyyar ta ne shekara ɗaya shekara biyu fa ya ɗauko ta ya wasa ta ya wasa ta ya wasa ta ya kawo magani ya shafa mata shi maganin zai rike mishi ita ne a wannan kaifin da ta tsaya a yanzu bayan watanni ya sake ɗauko ta ya sake wasa ta ya wasa ta ya sake shafa mata magani ya adana ta ka dubi irin wannan takobi a datsa maka ita aka me kake tunani kana da sabuwar ƙwaryar maulo a ɗauki sabuwar riba a sharɓa maka to takobi ta fita haka sahabban nan aka rinka datsa su akan wannan addini idan ka karanta tarihinsu shine in ka karanta tarihul adab al'arabi za ga balarabe yana da son rayuwa balarabe yana da jin kanshi balarabe yana kallon fatar jikin shi da gashi yana shafawa yana ji amma suka sadaukar da mafi tsada abin da suka mallaka don kare wannan addini kuma kai ma sai ka yi haka ni ma sai na yi haka kowa sai ya yi haka sannan za a samu wannan ɗaukakar da ake magana in ba haka ba wallahi tallahi in ka je lahira wallahi akwai bincike akwai custom duty akwai immigration akwai police suna nan kafin ka shiga aljanna ba cin hanci ba corruption babu jabu cikin visa wallahi ba za ka haye ba amma kana son ka shiga aljanna kai tsaye to ka ji hanya the hard way the only way this is the hard way and the only way to the paradise to the heavens hanya tana da wahala ka ji ta ka kai jikinka a datsa a ɗauki tsakiyar kanka a fasa ka tarwatse wani sahabin fa jama'a ba iya gane waye ba an tattara naman ne kawai saboda kafirai suna fitowa da hamiyya hamiyyatul jahiliya yadda muka kawo jiya wani zai za su fito ne cewa mu din mu din za a sabawa to za mu ga bayan mutum dubi hamza da aka kashe shi sai ta ce ba a yi mata ba a daddatsa kirjin shi a fito da hantar shi a tauna a furza mishi a fuska na fata an gani nan kurkusa mai tafsirin azizul hamid kun san me aka yi mishi malam suleiman mai littafin tafsirin azizul hamid sharhu kitabin tawhid ya littafin shi nan jama'a jikan muhammad bin abdul wahab saurayi ne dan shekara talatin da biyu ya wannan sharhi littafin kakan shi Allahu akbar Allah ya ɗaukaka darajar Muhammad ibn Abdul Wahab Allahu akbar yau shekara ɗari biyu jama'a da ta gabata ‘ya'yan shi ne suke wa musulmin duniya limancin arafa Allahu akbar duk wanda ya tsaya wa Allah sai Allah ya yi mishi sharhi daga cikin sharhi mafi inganci na littafin kitabun tauhidi shine taysirul aziz hamid saurayi ne yaro ne shekarar shi talatin da biyu sarki ya tabbata ga Allah amma aka ce duk dir'iya duk garin su ba malamin hadisi kamar shi har yana cewa shi ya fi sanin malaman hadisi da suka rasu dubunnan shekaru fiye da mutanen garin su na dir'iya amma kun san me aka yi mishi ɗaukar shi aka yi aka saka a tukunya aka dafa shi aka fito da gawar shi aka saka mata rasas aka yi raga-raga da gawar an dafa shi ne fa an dafa shi a tukunya ya rabi amma da aka fito kuma aka yi fata-fata da gawar shi haka aka samu naman shi an yi gutsu-gutsu da shi malami ne me yasa aka yi mai wannan saboda addini wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid Allahu akbar ba abin da suka yi musu addinin Allah kai ka karanta littafin ka ga me laifin wannan bawan Allah addini ne kawai illa an yu'minu billah al-aziz al-hamid sai ce allazi lahu mulku samawati wal ard Allah da yake da sama da ƙasa ka yi imani da shi kuma a kama ka a ƙarƙashin inuwar sama ɗin nan a dande ka a kan ƙasar nan a yanka ka sai Allah ya ce wallahu ha ala kulli shay'in shahid Allah yana ganin komai Allah ya shaida Allah ya sani kuma za a haɗu da Allah mai Allah ya ce innal ladina fatanu mu'minina wal mu'minati
waɗanda suka fitini muminai maza da mata suka rikita musu al'amari suka hana su zaman lafiya Allahu akbar da yake Allah mai rahama ne baya magana irin kamar da Bahaushe ke cewa magana ta babban mahaukaci ya sharo ka ba burki ba clutch sai ce sun malam ya tubu ba su tuba ba wato duk hayaniyar da kai wa Allah duk cutar da bayan shi da kai in ka ce ka tuba sai Allah ya ce taho ya za a yi ثم لم يتوبوا suka fitini mu'minai kuma ba su tuba wa falahum azabu jahannam za su shiga jahannam wa lahum azabul hariq za a saukan musu da gobara a cikin wutar jahannama tir kai ka ji jama'a ka fada wutar jahannama ita kanta bala'in ce inna azabaha kana warama ba sani ba sabo azabar wutar jahannama azabar jiya ba ta da alaƙa da ta yau ta gobe ba ta da alaƙa da ta yau amma kuma sai kuma gobara ta kama ka a cikin wutar jahannama saboda ka fitin muminai ka hana muminai zaman lafiya ka rikita musu al'amari saboda haka jama'a ku kiyaye wannan addini addini ne na sadaukarwa matuƙar kana son ka shiga aljanna ko Allah madaukakin sarki ya bayyana hanyoyin aljanna amma kowace hanyar daga ciki tana da tsada inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taura wal injil wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم kun ji ciniki ne Allah ya na dukiyarka daranka a wace kasuwa ce za a zartar da wannan cinikin a fagen daga ka kashe ka shafe basilin ba wata wahala ba wani abu wallahi kana yaudara kanka ne ta hanyoyin aljanna Allah cewa falaqta hamal aqaba hanya ce mai wahala amma sai ka danna kanka idan dan hajiya irin Mus'ab ibn Umair zai haƙura da kowace rayuwa ya je ya rike tutar musulunci a soka mai mashi a datse shi da takobi a datse hannun shi ya kai nan a datse ya kai nan a sare haba kai kuma kana nan AC na hura ka Allah ba mu aljanna amin tunda addu'a kai amma bari mu je lahira ka gani is that easy aljanna wasu sun sadaukar kai ma ana buƙatar ka sadaukar ka ki sadaukarwa na'am duk inda za ka samu aljanna sai ka ga cewa akwai wani abu da sai ya yi maka ɗaci daga cikin abin da kake so shi yasa ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun dan kasuwa ne kai mai kuɗi ne kuɗi suna da wahalar tabuwa a wurin ka eh to kai kuma ka ji inda Allah ya kullo maka amma za ka bar mutumin arziki ba a wurin Allah sai ka ɗibi abin da ka fi komai so na daga dukiyar nan ka bayar dubi Usman dubi jeshin usra lokacin da za a tafi tabuka so da haka jama'a ba mas'ala ce mai sauki ba mutane suna ganin aljanna kamar wata supermarket ce kawai da ka mutu Allah zai saka ka a ciki ka ɗibi abin da ka so ka ci don haka da an ce aljanna sai ka ji an ce Allahu akbar to amma dubi hanyoyin akwai gargada a hanyoyin akwai 'yan fashi da makami na imani duk sai ka san yadda ka ratse musu akwai police akwai custom akwai duka immigration sai ka san ya za ka iya tsallake su Allah kiyaye anna rajulan qala ya rasulullah ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid wani mutum yace ya manzon Allah me yasa mu'minai ake su a kaburbukansu ne in ban da shahidi qala sai ce kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitna kai tun takobi da aka datsa mishi akan shi ya ishe shi fitina wace fitina kake so kuma wace tambayar kabari kake so a mishi wace azabar kabari mutumin da ya fito lafiyar shi kalau kai dubi sahabi hanzala an ne sabo kar Allahu akbar da amaryar shi yana cikin jima'i da ita fa ha ango fa tafi ka samu sabon ango ka tambaye shi yana cikin jima'i sai ji an kada kujen jihadi an ce hayya alal jihad sai ya taso a guje ana shiga fagen daga ba sai aka make shi shi ne yake kira zalilul mala'ika shi ma haka sai kawai sai aka ga mala'iku sun zo sun lullube shi sannan sai annabi ya kau da kai sallallahu alaihi wa sallama to ba wanda ya ga mala'ikun an ga mutum mutsu-mutsu a cikin ƙasa ga shi nan sabon ango da kayan angonci ga jini fata-fata ya yi mutuwa a filin daga ana jiran annabi ne zai ce kuma sai annabi ya kau da kai sai sahabbai suka damu sai ce a kaku damu mala'iku ne suka zo suka lullube shi wannan ƙasa kuma da kuma ga busu-busu matan shi ne na aljanna suka zo suna share mishi shi ne na kau da kai don kan kallon mishi mata sallallahu alaihi wa alihi sallama eh kaji ya koma ya zama angon aljanna lam tanalul birra kaga sai da ya kaddamar amma kai ka ce saboda Allah ba a tashi tafiya jihadi ba sai da na tare da amaryata sai dai kaji labarin ana shiga aljanna sai ka kaddama the most expensive mafi tsada da darajar abin da kake gani alghali annafis indak abin da yake da daraja da tsada da kima a wurinka sai ka kaddamar da shi sannan za ka samu saboda aljanna ita ce kayan Allah mafi daraja da Allah ya tattalawa bawa Allahu akbar رواه النسائي الإمام النسائي يرويت وانا حديثي أتكين أيني مجلدي نتا شافي نتا ريبيو دا تمانين دا ترى وعنه القاسم السرقسطي الإمام القاسم السرقسطي يا أيني واتو رويت وانا حديثي في غريب الحديث أتكين لتافي ششيما ميسونا غريب الحديث a cikin ainihin wato a nan nasiruddin albani ya yi amfani ne ku kiyaye da makhtuba rubutun hannu a lokacin ba a buga shi ba an zo an buga wannan littafin daga baya ina fata an gane gharibul hadith na al'allamatu sarafusti a cikin ainihin wato fuska ta biyu takarda ta ɗari da sittin da biyar a ainihin wato takad a cikin mujallabi na ɗaya wato kashi na ɗaya wato ku duba jama'a kamar yanzu wannan sai a ce takarda ta ɗaya to takarda ta ɗaya za a ce fuska ta ɗaya fuska ta biyu to sannan in ya zama shi littafin kashi-kashi ne kamar yadda ake ɗaure kundi tunda ba a riga an buga shi ba sai a ce ƙismi na ɗaya ƙismi na biyu ƙismi na uku an fahimta jama'a to yanzu nan kaga za ka ce ƙismi na biyu kana iya cewa haka kashi na biyu na littafin wato kamar mujallabi na biyu kenan inda an buga takarda ta ɗari da sittin da biyar an gane sannan fuskar takarda ta ɗaya Allah ya sa kun fahimta ka iya cewa kuma fuskar takarda ta biyu a takardar ta ɗari da sittin da biyar sannan ƙismi na ɗaya amma abin da yake daidai gaskiya game da wannan wuri shine ƙismi na biyu shine lamba biyu ɗin takarda ta ɗari da sittin da biyar sannan fuskar takarda ta ɗaya insha Allah nan da yan watanni kaɗan wata ɗaya ko biyu a lokacin da zai zama mun tare mun koma karatun ane a sama za mu fito da makhdutat waɗanda muka samo su daga ɓangarori na duniya a lokacin za ku rinka ganin wannan misalin a aikace za ka iya ganin makhduti na bulugul maram makhduti na fathul bari makhduti na irwa'ul ghalil makhduti na ainihin wato sahihul bukhari to a lokacin ne za ka fi fahimta abin za ka ga yadda ake tara su kanta kanta littattafai ne makhdutai rubutun hannu ne na fata an gane Allahu akbar shi yasa yana daga cikin alkhairai na sarki fahad duk wata makhtuta duk wani littafi rubutun hannu sai da ya aika aka bi duniya kaf sai dai wanda ya mallaka in ba zai siyar ba amma ma damar zai siyar in dai kuɗi na siye sai ce aje a siya ko nawa ne a zo ainihin international library na ainihin riyadh a zo a adana da aka adana su sai ce a yi scanning ɗinsu gaba ɗaya ya sa aka yi mishi wasu irin scanner sophisticated ko ƙura ce ta ɗiga a kan takarda in aka sa za a yi scanning za a yi photocopy sai ka ga hoton ƙura musamman ya sa aka yi wannan scanner aka kashe kuɗi aka yi su na musamman in aka yi scanning sai ka ga abin littafin ya fito kar aka tara su haka akan hard disk Allahu akbar don haka in ka samu access zuwa wannan library in ba nan ba a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka rubuta takarda su fahimci kai waye daga ina kake me ya muhimmancin ka samu wannan abu sai ka je da hard disk sai ka kwaso shafuka miliyoyin shafuka na littattafan duniya da za ku zo kuna karanta riyadu salihi sai wata kalma ta rikice aka kasa gane hakikanin wannan kalmar asali daga rubutun hannu ya take sai ku koma sai ku ga riyadu salihi na kuna da shi da rubutun hannun nawawi ko almajirin nawawi sai a ga mai littafin mai rubuta a wuri shi kenan an fita daga duwan tantama waɗannan suna daga cikin 'yan kaɗan na alheran sarki fahad amma saboda kun bar midiya a hannun khawarij da 'yan shi'a rawafin su kuma ba sa faɗin alherin duk wani mai alheri kullum wata tashi sai dai a faɗi sharrin fahad a ce ga fahad da cross ga fahad yana hannu da mace ga fahad yana rungumar mace ko so ɗaya ba za ka ji irin waɗannan mutanen sun ce mishi khadimul haramain sharifai ne ba ya yi wa ka'aba da masallacin annabi da makka da madina da ruwan zamzam hidimar da a tarihi ba a taɓa samun wanda ya ba ya yi wa ƙur'ani hidimar da ba a taɓa samun mai kuɗi ko mai sarauta ya yi irin wannan ba to amma kullum wanda yake da alheri a zuci shine idan shi yake ganin ayyukan alheri na masu alheri yake faɗi wanda yake masharranci ne ba abin da yake gani sai sharri na fata an gane don ya kare mutuncin musulmi ya gina king fahad university of petroleum and mineral resources ‘ya'yan musulmi suna tafiya wurin turawa suna engineering suna medicine suna pharmacy suna lalacewa kafin yaro dawo ya lalace sai ce to a zo a yi jami'ar mana wadda matsayinta ya kai irin wannan a nan gida mu sa ido game da 'ya'yanmu suna karatu shi ne ya rinka fitarwa da jami'ar islamiyya budget din da a yanzu an kasa fitar mata